إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورم مركز أهل السنة والجماعة واندكي أنقول كركدا برنن دمقرم جمهورية النجار يومنا ثلاثة 25 ga wata na safar hijira shekara 447 wanda ya dace da sha tara ga watan takwas 2025 yau insha Allah amma muna cikin littafin fikin suna na asai da sabiq za mu darasi na 53 insha Allah za mu tashi qira'atul fatihati fi kulli raka'atin min raka'atil farad wan nafal bayani muna cikin dai farlan sallah hukumanci karatun fatiha a cikin dukkan raka'a daga raka'o'i na sallar farilla da nafila ko a farilla ko a nafila ko wata raka'a dole a mata fatiha ya ce ƙarsahatul ahadith fiftira da ƙira'atul fatiha fi kulle raka'a ya ce tabbas hadisai sun inganta wanda suka yi bayani kan farta karatun fatiha a kowace raka yana hadisai da dama ya ce wa ma damatar ahadis fi zalika sahihatun sariha matuƙa kuwa hadisai akan wannan mas'ala suna da inganci kuma bayanansa bayani ne karara ba shubhar komi na wajibcin karanta fatiha a kowace raka'a farilla ko nafila da haka tunda sun inganta ba wani kolokolo ba wani duhu fala majala lil khilaf kinan babu wani wuri na yin sabani akan a karanta ko ka karanta wala mawdi'u lahu sabani ba shi ma da wurin yi babu kowa wa nahanu nadhkuruha fi ma yadi sai sabu ke cewa mu ma kun za mu ambaci waɗannan faralloli waɗannan hadisai za mu ambace su cikin abin da zai biyo baya kin zai ambaci hadisan da suka zo wanda suka yi wajen bayani akan doli ko wajibcin karanta fatiha a dukkan raka'a farilla ko nafila عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب cewa wannan ruwa ce wadda duka mana jama'a ce sun rubuto ke duka tun sai Imam Ahmad da zuwa Bukhari Muslim wannan arba'a kin duka sun kawo ruwaye kinan kana abu kuma dai dama an san abu ne tabbatacce abin da yake ruwa ta ubarat bin samit radiyallahu anhu yana cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata babu sallah babu ita kenan liman lam yaqra bi fatihatil kitab ga duk wanda bai karanta ba ma'ana fatiha sunanta ne fatihatil kitab ko ummul kitab ke duk bai karanta fatihatil kitab ba ba shi da sallah wannan hadisi kenan na harko ne kawo kan hadisai da zai kawo na masu tabbatar da karanta fatiha ko annabi ce babu sallah ga wanda bai karanta ta ba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kahin nan nayi mantuwa iya wa masjidin mai ta hanyar net tambaya ta masalar ina ga masu binmu ne ce an yi bayani na magana sallah ta gama sallah sai ya ce shi abin da ya shiga rudu an zo gama sallar magariba da isha sai ya baliyan hadirin wai da ya baliyan ya ga hadirin kwanan ba mai ruwa ba ne ruwan bai da ƙari sai ya gibin liman ya huta shi bai ba laihi to shi mataka akwai uziri cewa hadiri ya taso ibaliyan hadiri ma naka bane inda akwai darurar inda a ce misali babu hadirin ne ba ta sau a ce babu uzurin komi matuƙa hadiri ya taso baka iya sanin hudun mai tuwa ta ke alama ne akwai probability akwai alama kaza ko bai kari kaza amma wani sanin da yawa wani zama naka bane gaskiya amma abinda kamar bin ba zaka tara mu irin a ta da jami'in sallah ba uzuri ko ɗaya babu ruwan babu barazanar ruwan haka kurin dan ayi ruwa ko tsammanin kun da hadiri ba ta sawa bai haka wani a ta da ita wannan taya kakkabi su haka bin bazi wadda kakkabi sallah akan haka nan amma mataka akwai barazanai kenan koda ta kuran ya ce daga ba a ruwan ba to koda ba a ruwa ba duk abin da yake da uzurin da ya sa ka gama sallah misali su misali mutum zai zo sallah babu ruwa sai taimama haka ce idan ya taimama ya sallah bayan ya ƙarshe ga ruwa zo bai sake sallah don ya yi sallah a halin da babu ruwan kuma an halitta mai ya yi abin da aka halitta mai ne ko da uzur ya kwarnya daga baya ba a ce ya sake sallah kenan mun ga barazana mun zo mun daga baya aka ga babu wani barazana babu ruwan wannan bai bai kusan ba kusan ga yau ba damu ko da uzurin ya dauke ba ta ka sake sallah an dai akwai uzurin da ya sa ku gama sallah sai ci gaba da hadisin mu dai na magana wajibta karanta fatiha akan dukkan raka'a kuma da bayanin duk wanda bai karanta ta ba ba shi da sallah wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla salatan lam yuqra man salla salatan lam yuqra fiha bi umm alquran wa fi riwaya lam yuqra fiha bi fatihati alkitab فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya salla duk wanda ya salati wata salla man salla salatan duk wanda ya salati wata salla kaga nan bai kebance ba duk wanda ya wata salla lam yaqra fiha bi ummul qur'an ko bi fatat alkitab duk wanda ya wata salla bai karanta ba a wannan salla bai karanta ba ummul qur'an sunan fatiha ne kan fatat alkitab ko ta fatat ɗaya shin nan shakka mai ruwa wata ruwaya ta ummul qur'an wata ruwaya fata ta kitab din dai magana din dai alhamdu ce gurin to ken duk wanda ya sallah bai karanta wannan ba yace fa hiya khidajun wannan sallah na kasassa ce kamar zama ta bari abinda kenan bai taka yazo kenan a mace monone ce monone suka ce gomi ya zo ba a mace da a mace ko dabba ce ko mutum tun da ka kan dabba kenan sallah ragagga ce bata cika ba kamar na bari bai cika halatta shi mana sallah ce ragagga ce na kasa na kasa ce kuna ta kai su uku ya ƙara bayani gairu tamam kenan bata cika ba rawu ahmad wa shekhain wa an wata ruwa ta abu huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا لا يقرأ, لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صلى من ذلك yake cewa sallah bata yi ba wadda la yuqra'u fiha ba karanta ba a cikin ta ba kan da ba fatihatul kitab duk wanda ga da sai ka maka su ga inda suka zo ruwa ibn kuzaima haka ibn hibban da abu hatim da ruwa kuma ta inganta kan haka na cewa sallah ba ta yi ba wadda ba karanta ba fatihatul kitab a ciki duk zaman zai kama hadisan da gowon suke tabbatarwa da ba kurin karanta fatiha wajibi ne farilla ne shi ne da abin da suka kama hadisan da yake da su kan wannan mas'ala shi ne ke jero masu dama ya ce za mu kama hadisan suke magana karanta fatiha dole ne shi ne yake jiro maka bayan wannan kuma sai ta yi wa inda darar kutini bi sanadin sahi la ta jizu salatun liman lam yaqra bi fatiha alkitab shi kuma can ce sallah ba ta yi ba wadda babu karatun fatiha a cikin ta wa ana abi sa'id amarna ko amirna an naqra bi fatiha alkitab wa ma tayassara رواه أبو داود وقال حافظ ابن سيد الناس إسناد صحيح شكو أن أبو سعيد الخدري كنا yana ce mana umirna amana umarni an sa dan sabi ce umirna mana kama annabi ne ce si da dan sabi ce maka umirna ka gane kamar hadisin hukuncin shi marfu'a ne ko da lafazin shi maqufi ne zaka ga hukuncin shi marfu'a ne amma inda tabi'i ne ce umirna bai dokan hadisi marfu'i tun shi bai ga annabi sahabbai gani yasa bambancin umirna ta tabi da ta sahabi ta sahabi marfu'i ne ta tabi iya nan ga wanda ya dangana ga wanda wanda ya magana kuma ba ika hujja da cewa magana wani ce in ta tabi ta umirna waya ga mashi ya san ba iya hukumci akan wannan he dai hukumci nasibiyan zuwa gare shi wanda ya magana ya ce amma ba iya danganawa na matsayin shi na kawo hujja gaskiya magana amma nan da yanzu mun san sahabi da ce umarna kenan annabi ne umarnin sa da sallama cewa makaranta fatal kitab da abin da ya saukaka kenan bayan fatiha wa fi ba'd turuq al-hadith al-muslim fi salati thumma qara bi umm al-quran cikin hadisi na hanoyi da da wani musu salat na manna me yaka ta wannan wannan ta wanda ga me yaka mai wannan sallah kenan rafa'a bin rafi rafa'a bin rafi ko yace sun makara bi ummul qur'an annabi ya mai umarni a cikin sallaka ka karanta ummul qur'an kenan umarni annabi shi ka karanta ta hadda yanda yake ce mishi da ya kare min dukkan sallolin ita sun mafa'al zalika fi kulli raka'a mun sai kara man hujja ana magana raka'a sai ko haka zaka yi dukkan raka'a dan ka san mutun ya tawi da ayyuci akai sallar da ba fatiha ai na fatiha da ko biyu kaje ban sallah kaga mutum ba wannan magana to dan adam ya tawil magana da yawa san sai kama ka wannan lafazin wanda yake bayanin kai haka a dukkan raka'a kenan ko ta raka'a tana buƙatar fata ta kitab yace thumma thabit kuma yace bayan wannan abin da yake tabbatacce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u al-fatihah fi kulli raka'a min raka'at al-farad wan nafl yace abu ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi yana karanta fatiha a dukkan raka'a daga raka'o'i na farilla ko nafila ana bayan tabbas babu akan shi taba naka yace wa lam yuthbut anhu anhu khilaf zalik ba ba wani abu da ya tabbata da aka samu cewa annabi sallallahu alaihi yayi sallah sabanin haka yayi sallar da ba fatiha ko da raka babu babu da tabbata kan haka nan wa madarul amr fil ibadati al ittiba' shi kuma duk a kai a kawo wurin da ake kai a kawo lamarin ibada to shi bi ne ake ba tsara ba ake to shi ba a samu ba ya yi saɓanin hakan faƙar ƙala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitu muni usalli wannan wata imam bukhari sauran wurare annan sam ya ce ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah kayan kinan wajibi ne yanda ya mi rawal bukhari nan zai ya kare kama masalar cewa karanta fatiha dole ne wanda bai karanta ba ba shi da sallah to yanzu sai masalar yin bismillah wajen karanta fatiha tilkitab ya ce albasmalatu ittafaqa al'ulama'u ala anna albasmalata ba'd ayatin min fi suratul namal وقتله في البسملة الواقعة في أول الصور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة yace malamai sun yi haɗu kenan babu saɓani kowa ya yarda akan cewa yin bismillah ko ita bismillah wa aya ce daga cikin ayoyin surutun naman ta magana ƙisar suleiman da balkis إنه مسلم إنه مسلم إنه مسلم إنه مسلم إنه مسلم لا بانه إنه مسلم إنه مسلم لا بانه فنا na da yake takada da yawa balkis inna min sulman wa inna bismillahir rahmanir to na bismillahir rahman ta cikin suratul namal wannan ba sabani kowa ya yarda aya ce daga cikin ayatul suratul namal ba eh tana cikin aya daga cikin aya bai tana daga cikin aya wani bangaren aya ne cikin suratul namal a cikin wani bangaren aya ne daga cikin aya na suratul namal amma sun yi sabani filibasta mana tilwaƙi a tafi a wadda suwar abinda ka saɓani kan bismillah wadda ake horakon kowata sura a yi bismillah a shiga sura to wannan shi ne ke saɓani ila talasata mazahaba zuwa mazahaba uku kenan ra'ayi uku a kan bismillah ta horakon sura mazahaba ta horko ta al'awwal mazahaba ta horko magana horko annaha ayatu min al-fatiha wa min kulli sura ra'ayi mazhaba farko da ya kawo masu ganin fatiha kai bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyi na fatihatul kitab haka kowace sura bismillah tana ɗaya daga cikin ayarta wa ala hada akan wannan ra'ayi ko kan wannan mazhaba cewa harko ce ta kowace sura kenan faqira'atuha wajibatun fil fatiha wa hukumuha hukumul fatiha fi sirr wal jahr tunda ya zamanto haka ne in ya zama tabbata haka kenan karatun bismillah wajibatun fil fatiha dan ta fatiha in babu ita babu sallah kenan duk wanda ya karanta fatiha babu bismillah kaga kenan ya rage fatiha ko sace kenan akan haka wajibi ne a karanta ta cikin fatiha ai da wata sura an san ba sabani ko da kanta ta yi matsalar ta fatiha an zama to haka ne kenan a fatiha dole a karanta ta wa hukumuha hukumul fatiha hukumcin ta na wajibin karanta ta hukumcin fatiha ne fi sirri wal jahar a wajen asircewa ko wajen bayyanawa wa aqwa dalilun li hadha al madhhab hadith nu'aym al-mujammir mahi ƙarhin dalilai da suka kawo kan wannan mas'ala wanda ya zama ƙarhin dalili hadisi nu'aym al-mujammir qal yake cewa shi nu'aym kin sallaitu wara abi huraira فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن إلى آخر الحديث وفي آخره من منين يكي سو كاو يا زمان ما موغا أبو هريره abu huraira ya ce ya karanta bismillah kenan ya ji ya karanta bismillah kuma ya karanta ummul qur'an irin da sahabbai suka za su kudin da sauran tabiya da sauran sahabbai sahabi guda tsaya ce zan muku sallah inda annabi ke sallah dai guda musu sallah annabi to abu huraira ya musu sallah karshe kare sallar sai ke ce musu wallazi nafsi biyadi inni la'ashbahakum salatin bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda raina ke hannun shi na hiku akin ka cikin wanda ma sallah nayi kowa a cikin ku kamanta sallar manzana sallar sallama nayi kowa cikin ku yin sallah yanda annabi ya rawan nasa'i wa ibn kuzaima wa ibn hibban wannan shine mas'alar da ya ambata ana sai nan ƙalar hafiz mana bin hajar filfataha cikin fatahul bari iya sharhin masa'alar karanta bismillah sai ki ce wa huwa sau hadisin ware da fiye jabi da basamala wannan hadisi na abu huraira shine yahi ingancin duk abin da ya zo a bayyana bismillah wannan shine mahi inganci a cikinsu wannan shine mazhaba ta horku a cikin uku ko za mu kuma ba insha Allah a sani mazhaba ta biyu annaha ayatu mustaqilla bismillah aya ce mai zaman kanta kin ba ta da alaka da wata sura a harkon sura muke magana ya ce unzilat da tayammun kuran an sabkar da ita kuran don neman albarka wajen kuran karatu ya bude da ita wal fasal baina suwa da kuma don a gane tsakanin sura da sura wa anna qira'ataha fil fatihati ja'iza karatun da a fatiha halaka ne ba dole bane ba bal mustahaba ce mustahabi ne ma amma ce wala yusannu al-jahru biha ba a sunnanta ba bayyana bismillah a wajen karanta fatiha wurin bayyanawa ba ma'ana ba a bayyana ta ana mazhaba ta biyu ce li hadisi anas qal anas iya cewa sallaitu khalfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa abi bakar wa umar wa uthman وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم أنا سيتي ناي صلى بايان منزل الله صلى الله عليه وسلم na yi bayan abubakar umar usman duk wannan ya san labarinsu amma wa'annan duka ya ce la jaharu da bismillah rahman ba sa bayyanar da bismillah rahman rahim rahun nasai wa bin hibban wa tahawi bi sanadin ala shadd sahih ba zan kai suka ruwaye kan sa'id bin hujjan masallansu wannan lafazin da ya ce ba sa ma'ana ba sa bayyanawa shine hujjar mazhaba ta biyu cewa kenan ba aya bace a thalith mazhaba ta uku أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها su sama suna gama bismillah ba aya bace daga cikin fatiha haka ba aya bace ta wata sura ma gaba daya banda watan tanamat kuma wa anna qira'ataha makruha ma suka ce gaba daya karanta bismillah a warga bismillah makruhi ne ma gaba daya sirran wajaran a sallah kamar bismillah makaruhi ne ma ko a waye ko a bayyane kuma wannan suka ci hana hakakin fil farad duna nafila in dai an fada ba nafila ba karanta ta makaruhi ne ma sai shi asir sabiq shi da ka magana asir sabiq sai ke cewa hadha al mazhab laysa bil qawi ana mazhaba dai ba ta da kashi ciki mazhabun guda uku sai khulasa kin magana yake cewa waqad jama'a bin qayyim بين المذهب الاول والثاني yanzu ke tunda tana an barta ta uku ko kina kama ya barta uku ne ko shi sai ya ce maka ibnu qayyim ya hada ra'ayin mazhaba ta farko masu ganin aya ce daga cikin fatiha haka ko ta sura da mazhaba ta biyu masu ganin kurin an kawo ta ne dan neman albarka farkon sura dan raba tsakanin sura da sura wannan mazhaba guda biyu ibn qayyim sai yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahir rahmanir rahim taratan wa yukhfiha akthar mimma yajharu biha wani lokaci ya bayyana kuma wani lokaci mahi yawan lokaci iya boye ta ne bai bayyana ta wala raiba ce babu shakka kan haka wala annahu lam yajhar da biha da iman babu shakka cewa annabi bai ta kullum ba fi kulle yomin walaila hamsa maratan abadan hadaran wa safaran bayewa ce dukkan sallah wuni da dare sallah guda biyar haka yake yi a gida ko a bulaguro kuma wa fi zalaka ala khulafai rashidin haka kin ya boyu ga wani halibon guda biyar guda hudu kai a ce wani abokan wani a ce musu busayi inda haka inda bayyana yake wa ala jamhurul sahaba ashabi haka mahi yawan sahabbai a ce haka suke inda kullum haka yake kin babu sabanin ka abun wa ahal baladihi fil asar alfadil haka sauran wayannan garuruwa da suke na a wannan zamanin mai fadala duk ba sabon da aka samu yayi haka nan kullun kenan inda har annabi kullun kake da ko haka zai wannan mas'ala albani rahimahullah haka wanda ya karanci hafiz bin cikin fitul bari shi albani ya magana mas'alar hurku mai cewa kawo hujja da wannan ruwaya ta abu huraira ya karanta bismillah rahman rahim kuma ya bayyana ta dalilin shi ne yasa su suka yi wancan magana ta bayyanawa shi albani ce la ba maganar tabbacin ruwaya ta abu huraira wadda ta tabbata bayyanar da bismillah ya ka dalilai cewa dukkan ruwa cikin suka ruwaya daga abu salam zuwa ga abu huraira duk ruwa cikin hadisin gaba daya hanya guda ce aka samu wanda ya kawo bi sauran babu wanda ya kawo bismillah kina akwai shuzur da ba da ce hadisi na shaz ba a kawo hujja da shi akan mazhaba ta zamana akan tun da hadisin shaz akan haka yace inda ya inganta ne za a ɗauki wani abin to amma gaskiya mana bai shi da inganci ya kawo dalilai da dama kan maganar magabata akan mas'alar ingancin hanyar wayar wadda ina ga cikin malaman hadisi ya kawo da ya kawo magana cikin tamamin minna wanda suka tabbatar da wannan magana wanda ya kawo wannan magana bismillah shazi ne to tunda kuwa shazi ne yana daga cikin abin da ba ka hujjar hadisi hadisi shazi wanda ya karanci bulugul maram sai muka abisa bin hajar ya kawo wajen mas'ala hudu cikin baban sallah kuma duka daga anas bin malik ya kawo ruwaya wadda bukhari ya kata muslim ya kawo ta ta anas bin malik annabi salama ya ce salama annabi salama da abubakar da umar ita kan yuftatun salati alhamdulillah rabbil alamin wannan guda wuce suna bude sallah da alhamdulillah rabbil alamin ta suna budewa da alhamdulillah rabbil alamin ya kawo yace imam muslim a ruwayar ta Anas bin Malik da kawo labarin Anas bin Malik ya sala ba Annabi sallallahu ba Abu Bakar ba Umar da yace suna budewa da alhamdulillah rabbil alamin sai ta kanu la jaharuna biha ata la zkuruna la zkuruna la zkuruna ta la zkuruna min la zkuruna kida basu bismillah basu amatan sunna kalmar la zkuruna bismillahir rahmanir ita matsala la zkuruna bismillahir rahmanir la zukuruna wannan kalmar la zukuruna bismillah man kai bisin bisa matan bismillah ya ka anas ya ka ruwaya ta shi duka hamsin na dakin ya ka ruwaya ta ina ga ibn kuzaima haka imam nasai haka imam ahmad ya ka ruwaya su su kuma ita ma da anas bin malikin ya ce yayi wa kanu yusiruna biha to wannan mas'ala cewa bisa ambata ba bai kore kalmar bisa bayyana ko a cewa kenan bana ma'aikata ma'ana ba su yi ta ba suna bude suna bude me suke budewa suna kenan fara karatun sallah ana ji sun bude da alhamdulillah rabbil alamin da shi suke budewa da yake kenan bisu baina kenan ba a ji bane ke suna tana kina boye la zukuruna kanta tana bata kenan kurin bismillah har alhamdulillah rabbil alamin ba sa ambatan bismillah rahman wannan duk bai korewa a boye na bisu bayyana ba ko ba su ambaci ba su ambata ba kun ta suke alhamdulillah rabbil alamin shine yace to lafazin wa kanu suru nabiya kuma duka nasu bin malik ne kuma ruwa ta inganta imam ahmad imam nasai ya kai ibn kuzaima shine ta wannan hafiz bin hajar sai da ya kawo wannan abun guda uku da jero sai ce wa ala hadha yumul nafi inda muslim khilafan liman alha ruwa ta muslim imam hafiz bin hajar ke cewa wannan lafazin karshe wa kanu suru nabiya yace akan haka za mu ɗauki maganar anas ta lazukuruna da ya ce kamar zan babu ya kore bismillah ita kenan a yi ne ba sai a bayanai suna yin ta a ƙasa dakan ci bulugu maram zai ga wannan bayanin duka da yake na ta babu da majar ya goyi bayan yin ta amma a ɓoye nan dai almuhim magana gaskiyar magana yin ta a ɓoye shine zama daidai kwarin haka za mu ke akwai ruwaya ta tabbata ta cikin bulugul mun taba karanta ruwa na hadisin ummu salama radiyallahu anha gowa ya tabbata ummu salama take cewa annabi sallallahu alaihi ya ce man qara'a bi fatil kitab falqa bi bismillahir rahmanir rahim fa inna ida ayatiha annabi ce duk mai karanta fatil kitab annabi ce duk wanda karanta fatil kitab annabi ce ya karanta bismillah fa inna ida ayatiha bismillah ɗaya ce cikin ayoyin fatiha ka gangare wannan wata tabbata amma za a yi ta amma a ɓoye sai za ka misali mai karanta musaban musaban na madina zai ka ga bismillah ɗaya ga ɗaya dole kan kira hafs an bismillah rahman ya gaga ya gaga aya ɗaya kenan kaga wannan a wannan kira hafs ma kenan bismillah a wannan kira tabbas ɗaya ce cikin aya ta fatiha na ka kun abin da ya lahiya mutum idan ya zo sallah ka yi allahu akbar kowa ya ji ko ka bayyana سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دون اقوين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ابوي بسم الله الرحمن الرحيم ابوي الحمد لله رب العالمين كدغا shikenan ma na mashi bakon ana baka rigima da kowa damar rigima ta bayyana ci ake rigima amma yin taɓoye bai zama wadda kowane sauran masu abin bisa gallayin abinta a takaice dai kenan akwai bismillah amma a boye shi zama magana mai madogara gaskiya kanta Allah ala sai ya ce mallamin hussein fardil qira to wannan shi kuma san fatihar babu bai iya karanta fatihar ƙalar khattabi wani yakan yi sabon musulunta ne yakan yi ƙwalluwace kurin ba ta ɗoka ba ni mamaki ɗabi'a ce ta mutum na'am za mu ga akwai sahabi hadisan hadisan ibn abi aufa ce sahabi ne ta rasulullah bada bana iya bana iya koyi bana iya qur'ani kuna ta rasulullah bana iya karanta komai na qur'ani na'am
bai ya doka ce kuma sahabi ne na'am
ɗabi'a ce akwai wanda kun zai yi kun heru shi ƙwallo ba ta ƙi akwai ɗabi'a mutu akwai mutane masu haka nan wannan akwai haka nan akwai wanda na sani shi la kwalata ake an zo an aka yi da shi aka da daga kwanta ce sai babu zai yi tai yi tai yi tai na'am ya riƙe amma da kai kwanta ta ce sai babu gudun ɗabi'a ce na'am akan samu haka nan kenan yanzu wanda bai karanta fata bai iyawa kaka ce babu akwai ya ce al'asal man khattabi ke cewa asalin magana anna salata la tajzu illa bi qira'ati fatiha kitab sallah ba ta yi ba sai an karanta fatiha kitab asalin abu haka yake ya ce wa ma'aqul anna qira'ati fatiha kitab alaman hasanaha dunin man layu suna ya ce abu ne a hankalce ce ake magana gatan fatiha a akan wanda zai iya banda wanda bai iya ba ya za a yi sallar za a wasa ya ce don haka fa'iza kanar musalli layu suna in shi mai sallar bai iya fatiha wani suna gairi hamdin ƙorani ya iya wani abu na ƙorani fatiha ce kasa kana alai an ya ƙara aminu ƙadar saba ayat kaji sai ya karanta gwalgwadon iya fata ta ta kasa kana da zai wani sa ban karatu sai ga wata aya ta maka halau amma ta kai wata sura wata haka wannan dun san karatu an sa maka wani sai ga wani kurin yayi yayi ta ya gaske wata wasu ayoyi amma yayi yayi wasu to wanda kan ya kasa fatiha ta kitab to sai ya dibo sai alqur'ani sai dibo wani qur'ani wani zai daidai kusan aya bakwai magana magana ta Imam Al-Khattabi fiqihun da yake badawa yace li anna awla dhikr ba'da fatihatil ba'da fatiha ma kana mithluha min alquran tunda shi ya kasa fatiha ta kitab shi kuma abin da yayi azkar bayan fatiha a samu daidai fatiha a cikin alqurani shi sai ce mai baka wannan fiqihun ka karanta wata ayoyi bakwai kusan fatiha wa in kana laysa fi wusihi an yata'allama shay'an min alquran in kuma sam bai iya bai damar karanta wani abu na qur'ani gaba daya li ajazin fi tab'ihi kaji dan ɗabi'a shi ce bata iya ya kwallo shi bata riƙewa in yi ɗauka ma shi zibi a su in fi fizi ko kuma san ma bai riƙe gaba ɗaya au a urjima fi da sani ko halshe ne bai iya lafazin fatiya akwai masu irin halshe wanda bisa iya karanta hurufu na fatiya na kwanan larabci bisa iyawa san bai iyawa a wahatin ta'arudu lahu ko kuwa aha ta rashin lahiya iya da wata illa ko harshen ya kone ko harshen shi bai yana abu da na rashin lahiya shin aha wadda za ta take hana hana shi yin karatun fata ta kitab kana aula zikiri ba'da alquran ma allamahu annabi sallallahu alaihi wasallam min at-tasbih wa tahmid wa tahlil haka to kenan in gaba ɗaya qur'anin babu inda qur'ani a karanta misalin aya bakwai an babu to ce babu abin da ya yi bayan ƙur'ani irin abin da annabi ya karantar da shi na tasabihi ko tahmidi ko tahlili ruwaya duk da nan bai ko ruwaya ta tabbata ta ibn ta ibn abi afani da wanda yake magana annabi sallama wani wani mutum ya zo ya rasulullahi ya manzo Allah banna iya komi ɗaya banna iya komi na ƙur'ani annabi ya karantar da shi to ka ce subhanallahi walhamdulillah wala illa wallah ko rota ta bata haka nan annabi ya koya mishi tasbihin wannan subhanallah walhamdulillah wala illa illa wallahu akbar wannan an kai shikenan kan baccin wancan fatiha ka to shine nan sai ke cewa shi annan kenan bi kawai ruwa ba akwai ruwa ta tabbata a talibanin cikin falmuna kata shi annan wata ruwa yanzu ga ruwa da ka maka anan duk da ina ga ba ta wannan shi bai kawo cankin ba dan dai abin da ma'ana guda ce da abin da suke kawo maka kan baccin fata ta taga abin da zaka yi wa qad ruwi anhu sallallahu alaihi wasallam qala afdalu dhikr ba'da kalam Allah subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wata ruwa yake cewa afdalu kalam ba'da alquran arba'un wa huwa wa hunna min alquran la yadurruka bi ayyin bada'at subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar dan Allah yake cewa mahicin kalma bayan qur'ani kalma hudu ne so karanta da kai bayan qur'ani kautar qur'ani babu kalma mahice kamar wa'annan babu wata kalma da ta yi wata kalma bayan qur'ani kamar wa'annan kalmomi na subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan kalmar guda hudu babu kalma da ta yi su wata ruwa yake ta lazuka bi ayyuhun badata ba mana bai cutar da kai na shakata duk da kana iya fara alhamdulillah la ilaha ke wannan kalmar guda hudu ba wani matsala ko ta kahara ko subhanallah kahara ko ga alhamdulillah ko la ilaha illallah wallahu akbar duk da kahara wannan kalma guda hudu dai babu kalma da ta yi ta to wata ruwaya ta bin miyafa annabi mutumin da zo annabi jajan bai kuma da qur'ani annabi wanda ya koya mishi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa haka zaka yi in ka safa qur'ani na san karar wancan haka annabi koya mishi shi ne ya kaji akan fiqhu ne fa yantar wannan aya tunda shi ma magana mai asadi sabit iya ma fiqhun cewa in babu qur'ani me qur'ani me me ta ziki bayan qur'ani ga so na kalmomin ne to kuma aikata don sai zaman hadisi sabon zawayo annabi tambaya ba na yi daukan komai na qur'ani ana ce to kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kaga wannan fikihin tarihi da wannan hadisi marfu'i wa yu'ayyiduhu ma zakaru al-khatabi abinda ke karo wannan hadisi wannan magana abinda Imam al-Khatabi ya ambata na hadisin Rifa'a bin Rafi anna nabi sallallahu alaihi wasallam allama rajulan salata annabi ya karanta da wani mutum sallah faqala yace mishi in kana ma'aka qur'an faqra in kana da wanda abu na alkurani ka karanta wa illa in baka da shi fahamidu wa kabbiru wa hallilu sun marka na ce mishi in kana da wani abu na ƙur'ani ka karanta in ma baka da shi ka yi godiya ga Allah alhamdulillahi ka yi kabbara Allahu akabar ka yi hailala la'ila illallah kaga nan kusan wancan ne je ko? ta nan ba subhanallah a takaice da kenan annabi ya ba da dama ga wanda bai iya fata tilkitaba a koma huta su ne wannan tasbi da muka ambata imma alhamdulillah Allahu akbar la ilaha ko mun da yin tsawon ta dinna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wanda shine hadisin murfin na ibn abi aufa wanda annabi ya koya wani lafasan karara ka wadda haka kan bacin fatar kitab nan da almuhim karanta fatiha dole ne in babu ne za a koma neman tasbihin wannan da takaitami da kabiri kan bacin fatiha ga wanda bai iyawa wanda zai iya dole a karanta fatiha kalkashin wannan malamai ke maganar mas'alar to limami ne bai iya ta ba shi kuma an ce babu sallah ga wani ba shi da fatiya duka wannan maza ba sun yarda kan cewa duk wanda kai ka iya ka iya fata kun yi fata ta kitabu limin bai yawa bai halitta ku mishi limanci ku mishi sallah ba ku da uzurin bin sallah to yadda yawanci huwa ka huwa kai da shi duk daya ba ba da kai to wannan ma sai ka bi shi kan Allah sa gyara amma mutaka aka ce ko wanda iya bai halitta ga nabi ya ta limanci bai halitta kuma kai ka iya baka bin shi ya ka sanin dare maka sai farilla ta gaba a ruku yin ruku a cikin sallah ya ce waho mujama'un alafar diyati shi ma dai an yi ijima'i akan ruku'i farilla ne da ƙaunin lahi ta'ala يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا عبد الله وفعلوا خير لكم تفلحون Allah ya ce ya ku masu imani raka'u wa sujudu ku yi rukuyi ku yi sujada kaga dai akwai umarni na rukuyi da sujada kan umarni Allah ba da kenan magana ta farko kenan yace bi mai tahaqqaq bi mai tahaqqaq da menene za a samu haƙiƙanin rukuyi a ce ya zama rukuyi ya ka duka ka tashi gurin a me za ka yi he ka yi shi ne za ce wannan ruku'in naka yayi ya ce ta haƙaƙo ruku'u bibi majalar inhina ruku'i iya samuwa daga an sunkuya inda an sunkuya sunkuya wadda bi haisu tasilu yadan ila rukbatayn sun kuya da za ta kai hannunka zai iya ta- ko da ba ta guyoka ba in dai hannunka zai taba guyoka to wannan ayar kuyi ku gane akwai magana dora hannu akan gwiwa ko akwai magana sunkuyawa to in dai an sunkuya yanda hannu zai iya taba gwiwa ko da ba taba gwiwa ba wani abin da ba taba gwiwa taba gwiwa daban iya cikin amsala amma dai rukunin a samu hannunka ya taba eh, ruku- ka sun koyar da hannunka zai iya kai ga gwiwarka wannan shi ne maganar koyi ya ce wala budda min min tumanina fi kuma dole a samu an aka yi wannan aka- aka sunkuya yanda hannu zai kai gwiwa ya rike gwiwa kuma dole ne a samu nutsuwa a jima kenan a cikin an aka su bakun ba a gil a meki ana iya gub a meki kuma kana an yi aka taki amma an tashi kamar aka ce buga kan kadangare ko kwatan kwatan- kwatan zakara gib gib gib haka a an aka yin ya kai ru- ya kai ya kai gwiwa amma a dan jima shi gaskiya na samu nutsuwa bayan an sunkuya ba sunkuya kaɗai ba a samu nutsuwa kuma dole ce yace lima taqaddam fi hadisi musii salat musii fi salat ma al musii fi salat musii fi salati kaman da ya gabata bayan wannan hadisi muka ambata na wanda ya salla bata ke annabi ce mai da kai salla ya zo salla wa annabi salla annabi kuma kai salla hanzu baka salla ba ku a baya ya gabata yace su maraka annabi ce mai kai ruku'i hatta tatama'ina raki'an haka samu nutsuwa a cikin ruku'inka kenan dole a samu haka ruku'in a samu nutsuwa وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أسوأ الناس سرقة دون أن يبقى وانده كوا mugun barawo wanda kowa sata mugun sata eh muhimmunin sata allazi yasriqu min salati wanda zai rinka satar wani abu a cikin sallar shi ya zama mugun barawo qalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah wa kaifa yasruku min salati ya za a yi mutum ya saci sallar shi ya za a yi ma sallar sata qal yace la yatimu ruku'aha wa la sujudaha rishin cika ruku'inta rishin cika sujadarta wannan su ne ya yi sata ya rage wani abu daga sallar shi shine kenan yawa sata yawa sallar shi sata auƙal koko cin tayi latin rukuwa sujuda koko tayi wanda laƙi musulubahu fi rukuwa sujud wanda bai tsaye da ruku bai tsaye da ma'ana gadon bayan shi bai tsayawa in yi ruku'i ko yin sujada bai tsayawa kenan ya jima bayan ya yi sujada ko ya yi ruku'i rawu ahmad wa tabarani wa ibn kuzaima wal hakim kuma ce sayin sanadi ne wa an abi mas'ud al-badri أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوع وسجود بتيبا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بتيبا صلى da namiji bai tsaye da bagadan bayan shi a ruku'i ko sujada kun yayi mana kwatan kurciya kwatan zakara wannan ruwa ruwa ga ta hamsa sun kata da ibn kuzaima da ibn ban da tabarani duka kina imam ahmad da wani arba'a kin sun kawo ruwaya sai ya ce bayan da bai haƙin ya ce sanadin sahihi da hadisin nan ya tabbata sai wal amalu ala hada kan wannan mas'alar ta an haka yi ruku'i dole a samu nutsuwa a wannan ruku'in ta kwanye zama ruku'i akan haka aikin ya tabbata inda ahalar ilimin ashabin nabi salama a wajen malamai na sahabbai amma ba a don haka 'yan bayansu tun daga sahabbai da 'yan bayan sahabbai haka yake ruku'i dole a samu a yi ruku'i kuma a samu nutsuwa tsaye daga nan baya cikin ruku'i ya rauna an yi kima rajul sulbahu firkusu suna ga dole mutum kenan ya meke don baka ga haka karkatan ware ka meke gadon bayanka in kai ruku'i ka bi haka kai sujada kaka takure ya ce wa an huzaifa annahu ra'a rajulan la yatumruku wa sujud huzaifa ya ga wani mutum iya sallah baya cika ruku'i ko sujada faƙala da wahayi ce mishi ma sallah da baka sallah ba walau mita mita ala gari fitara da ta faɗa lallahu alaiha mamsa da salama ya ce inda za ka mutu akan irin wannan sallah ka mutu ba kan sunna ba kan addini da Allah ya ku annabi sallallahu alaihi ba inda za ka mutu ka mutu kan wani addini ba wanda ba Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba to zai faya wannan magana da hujja da dalili akwai hadisi marfu'i annabi ya cikin sahabbai sai wani ya zo yi sallah gaban nan salama sai annabi ke ce masa sahabbai law mata hadha ala halihi hadhihi mata ala gaza fitar Muhammad sallallahu alaihi yace wannan kada gwada shi wannan ba ala inda ya mutu a irin wani a wannan hali na shi irin wannan sallah ya mutu wani addini wani ba na wannan sallah ba ka kenan magana Husefa tana da hadisi marfu'i annabi shi wannan karantarwa a gaban su ya gwada shi sallah ce ke bige bige wata ruwa da Bukhari bai kaza ta Husefa ta ta Husefa kuma ta tabbata ya ga wani iya sallar bige bige yace ba mu Allah wannan sallar da kake shiga kana kana sallah wannan shekara kano kana sallah haka ce shekara ta arba'in ce shekara shekara arba'in maka da sallah kuwa kayan arba'in ta ban babu sallah shekara arba'in sallah baka sallah ba tsanin shekara arba'in kuma sai karantar da kai cewa samun nutsuwa da nutsuwa a cikin sallah iya cikin rukunin sallah ko kai sallah in dai babu su babu sallah magana farko shine magana sai ya ce an rafa min ruku' yanzu an yi ruku'i ana iya hucewa kuran sannan yan kala kato zai tsaye kuran yanyi duka sai huce warka wasu judu ya ruku ya zuwa haka suke da tsawarar lai wala shi ne gaskiyar malamin ka ce an kadiba masu aƙi da kala kato wallahi wani gamin tattana da su kun bata lokaci ce sai ga kurin kwata-kwata suna so su ɗauke manzanci nan da wata su ɗora kansu duk mai abu shugaban kada ƙato sai ga iya so ɗauke matsayin manzanci shi dai wani ƙuranin ba an gashi kuna saman ka'aba a jibi ne ba ko a makka a ji haka ko an gashi a ji kuna a lokacin kurin kuwa yake daga damar shi allah wani ya yi kowa shi kuma kowa da nan annabin annabin har tashin kiyama kowa da zaka nan duk abin da qur'ani yazo a qur'ani na ibada sallar ce azu duk abin da aka ce ayi wannan annabin yayi ya kowa masu habbai duk yanda ake gudanar da wannan qur'ani ayakace kullum tsakar rana kullum mutum yazo ci a duk wannan bayanin aje shi zai bayanin qur'ani na mai matsayin shigin Allah haka nan ƙwanin kamar shan sauka mana yanzu yanzu shi zai ba ƙwanin yanzu yake so haka ne matsayin su wallahi duk mai kala kato haka matsayin shi ya ɗauke matsayin ma a manzan nan sai zama da sabai a shi zai bayani ga da ake sallah ga da ake kaza shi zai bayani babu a ƙur'anin shi zai bayani ga mun ƙur'anin shi anan bai kan bai rayu a duniyar nan ba kuma kan ba annan bane ba na tashin kiyama haka matsayin kala kato ke ya ɗauke manzan kwata kwata ya ɗora ma kanshi shi ne bawan alamun yankin musa tattauna da shi gida na yaje tun sa yaje yake wani bayanin an ce dalancin dan dan wanda dan Allah kana sallah ce ina yi da ce ya kai sallah ya gaya mu irin ta bace bula biyar ta na ce to shi wani gwagwa mai tace wani gwagwa mai malama na ce to na ga magana zakka su zakka ta yi aka samu goma ya bara daya an ka samu jika goma kamar jika guda in dabbobi ne kawai da goma kamar daya me haka sai ce Allah ce man jabi bihasan falwa shar amsaliya man jabi bihasan falwa shar amsaliya wanda zo da da abu da abu daya bashi goma ce to anan kai za a ba goma ba kai za ka bada ba shi ta kan ka daya shi za a ba goma ina alaka da wani aidon abu ce dan Allah annabi rayu da ce ya rayu mutanen ce shi annabi ko mutan sallah ba da ko zakka ba da ko haji ba ya koya sai kuma shi nashi duka ya maida ku ce wannan min dun lahi na gaba da kuma shi zama da muka bayani shi aka aiko sai haka ce gaskiya mala ce akwai matsala ce akwai matsala mala akwai matsala mala akwai matsala ce to akwai matsala ce ko matsala wala baka matsala kan ta mutaka ba kuma sunna ba baka ba da matsala ka kwallo ka baiwa hankali bai kama annabi ya zo ya bayyana komai na ibada ku ce gaba da a ture sai ga abun bige-bige ne wani zai salla yan tamu guda hudu wani haka yan tamu guda hudu yake kudin yan tamu sai ku raka salla ku ita yawa wani kuma a tsaye wata kun ya adda ma zan salla addu'a ce ko ya adda ko wani lokacin salla kun ya adda ko hiti shi wani zai tsaye shi a nan gare zai tsaye ko je ko ya duka he ko he ku shiga kira ko daga ce a wannan ganin lalala kai kwanar kira ko anan ganin wa to da abin babu kimila tunda kowa abin da gira mazi babu kenan babu babu babu jagora wannan kaga akwai kanta qur'ani kenan bashi da manzo kenan sai Allah shaida mu da gaskiya to zan iya maka maganar dagowa daga ruku'i dole ne wal itidalu qa'ima ma tumanina kenan an an dago a mika tsaye cak kuma a samu nutsuwa a samu itidal a samu tumanina dole biyan same su kan daga gab kuma ka koma a bayan ka dago ka mika tsaye cak kuma mai saba ya ka dan jima yakan yi ka samu mekewa ita ka meke ita a makana tsayawa kanka komo a dole a samu mekewa tsayacak kuma a samu jimawa ka dan jima bayan ka tsaya shine kidan iya cikin rukunin ko faralla yace li qawli abi humayd fi sifati salati rasul sallallahu alaihi wasallam wa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makani hadisi abi humayd ya ba labar sifar sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa ra'sahu annabi yana wannan iya gama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi akai yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kanshi daga ruku'i istawa qa'iman iya daidaita tsaye cak in ya tsaye hatta ya'uda kullu faqari na makan hakko ne kashin ganan baya wannan kullum tabarakan nan kashin ganan baya kowane ya koma wurin shi ya tsaya kowane kashi ya koma wurin shi saka ya tsaya rawal bukhari wa muslim وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما haka hadisin Aisha ta tana da balabala bana mata gani tace manzon sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku'i in dago kan daga ruku'i tace lam sujud bai kaiwa bayan dagowa daga ruku'i tace bai sujada hatta ya stawi ƙa'iman ya mingi tsaye ta kuwa yanki zuwa sujada ruwa musulun wa ƙada sallallahu alaihi wasallam iya magana ga maimunan sallah ya ce sun marfa'a hatta ta'ata dila ƙa'iman ya ce ka ɗago kanka daga ruku'i halka daidaita a tsaye cak mutafakon alaihi bukharin sun karuwa yau وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر لا ينظر الله الى صلاه رجل لا يقيم صلبه بين ركوع وسجوده mun ke cewa Allah bai dibar sallar mutumin da bai daidaita gadon bayan shi a tsakanin ruku'i da sujada kenan gadon bayan tsaye cak ya meke ka ka samu tankwara kamar haka ka doro rawu ahmad kuma muntul ke cewa sanadun jayid a sujud ita ma farilla ce waƙar taƙaddam ma dullu alawujubi ibn kitab wa bayyana hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawli li muslim fi salati bayani ya gabata akan wajibcin sujada a qur'ani mun karanta warka wasu judugo yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a inda yake umarni mai munu sallah ya mishi bayani yace sun masujud hatta tatama inda sajida yace kai sujada kuma har sai ka samu nutsuwa a cikin sujada sun marfa kuma ka dago kai daga sujada hatta tatama inda jalisan shi ma an ka zamnan ka samu nutsuwa dangalgal ka zama dangal ka samu nutsuwa a san ka zamna sun masujid kuma ka sake sujada hatta ta tamanin sajid haka sake sake nutsuwa cikin sujada fasajadatul ula wa rafa'u minha su masajid saniya ma tamanina fi zalika kulli farad yace sujada ta horko da dagowa daga gareta ta sujada ta biyu duk wannan suna buƙatar nutsuwa kuma yau nutsuwa a cikin su duka farilla ne ko ce kai ya ka samu nutsuwa an ka dago ka nutsu an ka koma su ka nutsu fi kulli raka kuma dukkan raka ko ta raka aka za mata na raka'atul fard wannan kuma wannan sallah farilla ce ko nafila ce dole a samu wannan nutsuwa da wannan daidaituwa a ruku'i ko sujada hadda tumanina to da ce nutsuwan wannan me gwalgwadan iyaka lokaci da ake ɗoka a ce ka samu nutsuwa ya ce a tumanina alumuku su zama nan ba da istikarar al'ada abinda ake ce ya nutsuwa ɗan zama bayan gaba ka rukui bayan ka tabbata a cikin rukui to ɗan jimawa da ake yi ƙaddara adinaha al'ulma da maganar tasbiha wasu malamai sun kaddara ta gwalgwadon tasbihi guda in ka samu ka samu nutsuwa kinnan wasu malamai suna ga cewa uku shi dai nan an ka ce lafazi ne akwai mai gaggawa akwai mai jimawa shi dai nan mun zai kenan an kai tasbihi ta kakka guda ka samu wannan domani na ke magana kenan sai a'da'u sujud wasu gaba uwa ne suke sujada goshi ne kadai ko hanci ko gwiwa me ake kira sujada da me ake sujada a'da'u sujudi alwajhu wal kaffani wal rukubatani wal qadaman gababuwa wanda suke sujada ga su huska da tayin hannu guda biyu da gwiwa guda biyu da ƙawahuwa guda biyu wayannan dole ya an samu su yi sujada kakka ya ɗage hannunka haka ko ka ɗage gwiwa ka ɗaya ko ka ɗaga ƙawar ka bayan ka ɗaga ta wani ma zai daga ƙawar shi ɗaya akwai masu ƙarfa da suka sujada ya ƙawar su ɗaya sama ɗaya kaga akwai matsala a da ta sujada ɗaya ba ta sujada ba akwai masu kakar mutu ya sabi da ya ɗi kawai sun yi goyo haka a kabe ka ba to abin da kira sujada wannan guda bakon kowanne sai ya sujada guda bakwai ne zamu gani huska tayin hannu biyu gwiwa biyu kafa biyu ga hujjar da ya kawo hujja kan haka ya ce fa'anar abbas bin abdul mutallib annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sajada al-abdu سجد معه سبعة أعراب وجوهه وكفاه وركبتاه وقدماه راه الجماعة البخاري وانا رواية إمام أحمد إمام مسلم أبو داود تنمزي نسائي بن ماجه سبعة كن كنا وانا بند دم بخاري بيتك إمام أحمد كاروي ya ce duk wannan ruwaya ta zo cewa ya ji annabi sallallahu iya cewa ji abbas bin abdullah ya ji annabi sallallahu alaihi iya cewa idza sajada al-abd idan bawa ya sujada sajada ma'ahu sab'ata arab gaba bakwai za ta sujada tare da shi in zaka sujada zaka sujada da gaba bakwai shine arab qada mana shine arab irb jama'a irb ne yace me gaba bakwai yace waje huskar shi wata ukafahu ta yanuji guda biyu wa rukubatahu da gwiwa biyu wa qadamahu da kahoshi guda biyu wa an ibn abbas qal amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yasu an yasujuda ala sab'ati umira nabi sallama an yasujuda ala sab'ati a'da wala yakaffu sha'ran wala sawban al-jabhatu wal yadayn wa rukubatayn wa rajulayn ya ce annabi salama an mai umarni shine umar nabi umarin nabi amar nabi annabi da umarni na umarin nabi annabi an wa annabi umarni haka ce umirtu annabi sujada akwai ruwa da kawo na zai kata gaba ya ce an wa annabi umarni an yi sujud ala sab'ata ada an mai umarni ya sujada kan gaba bakwai kuma wala ya kafu sha'aran kai ya matse gashin shi dan kai taba kasa gashin shi yayin sallah he ya rike gashi haka a har gashin sun shi gaba daya kai ya rike gashi wala soban ka kasula da gari ka tattare ka taba kasa ko riga ka kana da wata gizina ko ka kasa ne ka rike ta haka ka taba kasa kakka haka nan kana sallah kana kada rike kakka rike gashi kakka rike tuwaka me zai su jira kansu yace aljabhatu goshi wal yadani da hannu biyu war rukubatan da gwiwa biyu war rajulain rajulain kafa biyu kenan wannan su aka ce ya sujada da su wa fi lafaz qala annabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati azum ala al-jabha wa ashara bi yadi ala anfihi wa yadaini wa rukbataini wa atraf al-qadamayn wata ruwa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu kina amun umarni an asujuda ala sab'ati azum yi sujada kin amun umarni in yi sujada akan kashi uku shi kamar ta gama uku ne in yi sujada akan kasusuwa guda guda bakwai guda bakwai sura guda bakwai yace alal jabaha to da yake bayanin da yace alal jabaha amma hannun shi sai gwada hanci alal jabaha sai haka yanzu muka ruwa a gaba ya karantar da kai da goshi da hanci abu guda ne za mu ga bayani a gaba da ce ne ta idan ta ba su sallama duka sun taba gaba daya he gwada hanci bayan ya ce akan jaba he haka shi wa shara biyati ala anfi da hannun shi hannun shi sai ishara akan hancin shi bayan ya kama sunan jaba waladaini kenan da kenan da huska kenan da goshi waladaini da hannuwa guda biyu kamar mun sujada kansu wa rukbataini da guyuwa biyu wa atraful qadamain da karshen kawahuwa biyu asa ya tsotsi kenan ko kenan ya tsotsi kenan wannan ruwa ta bukhari ta muslim ya kawo ta wa fi ruwa wata ruwaya umirtu an asjuda ala saba wala akfita sha'ran wala thiyab amma umarni su da kan abu guda bakwai wala akfita sha'ran bazan rike gar rike gashi matsi gashi haka ina sa annabi ya iya iya iya iya iya a ta kama ya kama gashin shi ko lokaci amma ana sai ka rike gidan ka da kasa kike magana shi aka hana yace kuma ana rike rike tuwata ami zai sujada aljaba wal anf kaga ne kama sunan jaba da anf wal yadaini wal rukubataini wal qadamain sai kaman takwas ne amma ya doki jaba da anf aka abu guda ne amma ne ya kama sunan aljaba kenan da goshi da hanci da hannuwa guda biyu da gwiwa biyu da kawawa guda biyu ko yatsoji guda biyu na hannu yatsoji kawawa guda biyu wannan ruwa muslim ruwa ce ta muslim ana sai wa ana abi humayd الله كيف ختم ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Hmm? gani ba